العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا أكو غوات رمضان هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دير دري هدو دا أربعين دا بير wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna cikin wannan sura mai albarka wato suratu ghafir a lura sosai da wajen kiran sunayen surorin nan kowace da yadda aka kira ta idan za ka ce sura ka ce ghafir to suratu ghafir ake cewa ba suratul ghafir ba a sa alifin da lamun la a bai yi ba ba suratul ghafir ba ne suratu ghafir amma idan za ka ce mata da wancan suratul mu'min so su wannan shine za ka iya sawa da abin nan ba so da haka waɗannan shine sunayen da aka yi magana an yi magana ana ce mata ataul ana ce mata mu'min ana ce mata kaza ana bin nan ma suratul mu'min ko suratul ghafir waɗancan sunan surorin kamar suratu yasin ba a cewa suratul yasin ba haka ake cewa ba suratu yasin suratu sad to amma in safa ne suratu safat to haka ake karantawa su ma sunayen nan kamar yadda kuke ganin ana koyan karanta su su surorin in an karanta a koya mutum yadda ake karanta to haka ake koya wa mutum sunayen surorin kuma su ma sai an karanta su daidai ba kawai mutum zai karanta yadda ya ga dama ba ne ko mutum ya je koya ta hanyar transliteration ya karanta masu transliteration kansu sai da suka ba da ka'idar littafin a bangon littafin cewa ga yadda suke nufi in sun sa kaza in ka sa mai kawai kai mai karin tsaye ba za ka iya karanta abubuwan daidai ba sau da haka fa sai an yi aiki jajawar da abin da mutum zai yi in nan ba zai same shi haka nan arha ba kuma mutane sun san haka game da rayuwar da ta shafi rayuwar duniya idan mutum yana neman wani abu ya san yadda zai dage haikan tukuru ya iya shi ya goge ya iya sosai har ya zama consultant a ciki amma kuma maganar lahira mutum sai dauka kawai zai mata hawan kawara kawai duk inda ya gana ma ya hau yadda yake so har ma ya ci gaba da fatawa ba gaira babu dalili wannan addini kada ake ma haka in ba haka ba a bangaren abin da ya shafi abu kowa da professionals akwai inda ka san wurinka ne likita idan rashin lafiya ya same shi shi ya san likita dan uwan shi amma kuma baya yiwuwa likita rashin lafiya ya same shi ya tafi wurin lauya ya ce ya je neman magani lauya baya zuwa wajen lauya dan uwan shi sadda bai da lafiya asibiti yake zuwa kuma komai iya turancinka kuma idan ka je asibiti likita ya maka wannan rubutun da wannan dangwale dangwalen nashi baka iya cewa saboda ka iya english kai kai professor ne in english saboda haka duk abin da ya rubuta zaka iya ganewa haka ne ko sai ka nemi masu abun ka je ka dauki wannan ita takardai ka kai ma wata wadda ita bata kai ka bata kai ka turanci ba amma kuma ita sai ta kalle takardai tana kalla ta aje ta gefe ta kwaso bagadi tana zuba ma ita za ta gaya ma yadda za a yi ka sha in ka zo ma komin turancin ka sai ka tambaye ta ya za a yi in sha to me yasa da ka iya turanci baka karanta rubutun likitan baka gane yadda zaka sha to zaka kowa da filin shi to amma sai a addini mutane kowa in ya gada ma sai ya shiga ita magana cikin addini ba abin da ya gani har ma ma an kai wanda su tsagera ne ma su malaman ma suke zagi shi ya kai ilimin da ya kai kololuwa kawai su ta daukan malamai ɗaya ɗaya ɗaya na zagin su to kaga wannan babban musiba ce mun ta hal musiba Sheikh Fauzan al-Fauzan yana maganan cewa duk lokacin da al'umma suka yi wasa da abu guda uku to sun shiga uku kuma ko suna so ko ba su idan suka yi wasa da littafin Allah suka yi wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka mai da malaman su suka zama abun wasan su karan karan karan bara suka zama su ne abun gwaja harbin su su harbi wanda suka ga dama to wannan al'umman ta shiga uku kuma ku auna ku gani yanzu saboda haka dole ne mutum ya rika tsayawa ya yi bautan waɗannan abubuwa ya koyi yadda suke babu wani maganan girma sai ga abin da ka sani idan ba ka san abu ba to baka da girma a wurin shi kada mutum ya zauna ana koya mai sunayen surorin nan kamar yanzu yadda kuke karatun nan kowace sura in za a yi da can in mun tashi kowa ya sani nan idan za a koya mai karatu sai an ce suratu kaza kaza kaza makiya ce ko madaniya hadda ayoyinta sai an gaya mutum kafin ya fara haka ne ko ba ka bane za ka yi suratul fatiha sai an ce suratul fatiha a faɗe ta makiya ce ko madaniya ce ko wane ne ya sani za a gaya ma hadda ayoyinta guda kaza suratul fatiha ayoyinta kaza kaza kaza sannan a yi bismillah sannan a fara haka ne to to yanzu ba yanzu da ake hawan hawan kawara fa wani ma ya ji karatun ya ji karatun gaba ɗaya a ce mai to cikin wace sura take bai bai san ma sunan suran ba yasa aka samu illa wata da aka je gidanta aka ce tana neman ayatul kursiyu a ina take wani ya ce ba ma a ƙura'ani take ba gaba ɗaya kaga wannan kwando kuma bai ji komi ba da wani ne ran nan sai kwana kuka a tambaye shi menene dalilin kuka ya ce abun kunya yayi saboda an tambaye shi ayatul kursiyu ba ma maganan ya gano ta ba ya ce ba ma a ƙura'ani take ba kuma daga baya zo ya gano a ƙura'anin take sai ta kukan wannan to mutane nawa za su yi kukan dan yanzu ka tsallaka ka tafi can na muntulakan ne ka je ka tara wani masallaci ka ce kowa bai fita nan sai ya buɗo inda ayatul kursi take jab gawa da ko nan in aka gwada yanzu sai kaga sai an ga gawa ko a gwada ku gani kawai ka zo fita nan baka zato babu tsammani a tara ged nan kuma ka ga mai dukan tsiya ko mai harbewa a ce an shi qur'anin nan buɗo mana ayatul kursi cikin minti biyar kuna ganin za a kama ko mu gwada ya ku gani mu ma fasa tafsirin kawai a gwada ku sha mamaki ku ga za mu kama ko ba za mu kama ba kawai kowa an ba shi time frame 5 minutes buɗo ayatul kursiyu cikin minti biyar in ba haka ba za ka mutu kuma a gada gaske ne ga komanda da sojoji ya sa tsare duk wanda bai buɗo ba a halbe shi ka gani kuna ganin za a kama ko ba za a kama ba to wallahi ce abu dole karja ku inna lillahi da mutuwa yau abadi wanda ya ce ba bata cikin qur'an wani da karanta lakarja ku ya ce an masa addu'a ne kawai ba karanta qur'ani ba aka tare shi aka ce budo lakarja ku din nan yanzu an baka minti biyar nemo mana a ina lakarja akum take ko dai mu gwada ku gani ta to an ce a bari mu bari mu tafi to abinda zaka yanzu ba gwadan ba to kai ka je ka gwada kanka ka je kai yanzu da ka ji wannan maganan ka ce ka je yanzu ka sama kanka a ranka ka ce tab yanzu wannan abin da an gwada ni a ina nike yau ka je ka tambayi kanka ka ji in ka gano ka fita ka gode ma Allah in ka gano kana cikin gawawaki to yi sa'a baka mutum ba sai ka nemo yanda za a yi shine makasudin kawai shi yasa na ce a gwada din in ba gwadan ba kai je ka gwada kanka ka ce to yanzu wannan abin da aka ce da an gwadan ya za a yi to kaga sai ka nemo mafita tun kafin ranar gwada domin in anan ne aka ce a gwadan aka sha to in an je lahira ne aka ce a gwada ya zaka ka ce a a can a fasa to can ba za a fasa ba in za a gwada sai an gwada kuma in baka sani ba ta la haula wala quwwata illa billah wallahi ba yadda za a yi a raya ka shekara arba'in ka je gaban Allah ka ce ai ma tambaya game da Qur'ani ka ce wai baka iya ba ko baka san shi ba sannan kai tunanin zaka sha a kyale ka ka shekara arba'in? tab ba mu san ansan da za a bada ba ni har yanzu ban karanto ansan da mutum zai bada ba a wannan ranar a tambaye shi qur'ani kawai bai iya ba ba abin da ya damai kawai ka ce baka sani ba baka sani ba baka iya ba ne ka kawo wani uzuri da yasa baka iya ba to ni dai ban san uzurin nan ba kuma har yau ban karanta wani malami ya ce ga uzurin da mutum zai bada ba da aka baka waɗannan shekarun ba ruwanka da shi baka iya ba kuma baka san baka iyan ba ma sannan kuma a je can a ce akwai uzuri ni ban san uzurin ba amma in kun sani da Allah wani ya gaya mun ka ce ga dalilin da yasa baka iya ba jiya muna magana akan a cikin waɗannan ayoyi da aka kai aka ce aya ta sha biyar shine qauluhu ta'ala rafi'u darajat Allah shine mai daga matsayi haka ne ko bayan an yi magana muna ma'anar ayat an kawo su aka ce to rafi'u darajat Allah shine mai daga darajojin bayin akwai nahar a can wurin rafi'u rafi'u darajat wannan khabarun ne wal muftada mahzufun wannan khabar ne labari ne shi muftadan an share shi ko kuma ana kaddara shi ai taqdiruhu huwa a wurin nan kamar da za a ce rafi'u darajat kamar sai a ce huwa rafi'u darajat shine kawai Allah tabaraka wa ta'ala mai daga matsayi in Allah ya so ka samu ka samu in bai so ba in duk duniya suka taru ba su iya baka in ya ɗaga ka ka ɗagu in ya sauke ka ka sauka in duk duniya suka taron ma a kansu abin nan shi yasa aka ce wannan yake ce masa ya gulam ya ce kai yaro ya ce masa ya ce idan sa'alta fas'alillah idan za ka roƙi Allah ka roƙi Allah kawai wai zasta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka neme shi kawai wurin Allah wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay da duk al'umma za su taru akan wani akan su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka ba za su amfanar da kai komai ba sai abin da Allah ya rubuta ma yasa naka ne wa in ijtama'at ala an yadurruka bi shay da za su taru su akan su cutar da kai da wani abu lam yadurruk ba za su iya cutar da kai da komi ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ta an riga an dauki alƙaluma takadduma sun bushe an riga an rubuta abin da zai faru dan haka in ka samu Allah ne in baka samu ba shine in ka daukaka shine in ya ga dama ya ajiye ka ba mai daga ka in ya daga ka ba mai sauke ka in ka sasanta da shi zaka ji daɗi in kai fada da shi ka to kalo fada kuma faɗan ma sai ya haɗa ka hadda bayansa masu ƙika idan ya ƙika kowa sai ya ƙika idan ya soka kowa sai ya soka ko an so ko ba so ba fa'alun ne lima yuri yana aikata abin da ya ga dama shike daga matsayi shike saukewa shike badawa shike hanawa duk abin da kaga ka samu shi ya baka kuma kayan aro ne idan ya ga dama ya bakka da su in ya ga dama ya kwace in ya ga dama ya kwace kuma ya ma jarabawa ya maido in ya ga dama ya kwace na dindindin shi ke badawa shi ke hanawa in kaga kana murmushi ko kana jin daɗi shi ya so idan bai ga dama ba ka dinga kuka kenan kuma in ya sa ka kuka in ba shi ya hana ka kuka ba ka dinga kuka kenan in kuma ya ce kai murna in duk duniya suka taru su saka kuka ba su yi su saka kuka ba ya fito ko shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa shi ke ɗagawa shi ke saukewa yanzu nan zai mai da sama ta komo ƙasa ya mai da ƙasa ta koma sama yanzu yanzu nan wanda ke sama yana ba da umarni ya dawo ƙasa ana ba shi umarni wanda ke cewa a yi ya koma shi ake sawa a yi in bai ga dama ba ma ya cire kai kai ka gefe sai dai ka ji ana yin ko ka ga ana yin wani ma ganin ana yin ko jin ana yi ba za ka ma gani ba don baka kai ma ka ji ka ganin ba saboda an maida ka ƙasa haka ne ko ba ka bane so za ka sai shi rafi'ud darajat shi ke daga matsayi to wannan ma na duniya balle an je lahira saboda haka gashi can saboda haka shi ke dagawa hawa a'idun ala Allah ya koma zuwa ga Allah ne rafi'ud darajat shine khabar wa huwa yahtamilu amrayn kilahuma haqqun wannan magana tana daukan al'amura guda biyu kuma kowane gaskiya ne al'awwal na farko anna Allah ta'ala huwa dhushanil azim Allah tabaraka wa ta'ala huwa dhushanil azim shi ne wanda yake da al'amari mai girma duk wani al'amari babbana shi ne wasifatil ula yana da sifofi maɗaukaka wal asma'il husna wal qadaril a'la Allah tabaraka wata'ala yana da sunaye wanda suka fi kyau kuma yana da matsayi maɗaukaki babu mai kama da shi babu daidai da shi babu mai irin shi babu mai daidai da shi abadan sarmadi har abada ba za a taɓa yin wani da zai zo kusa da shi ba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir athani abu na biyu shine annahu ta'ala rafi'u darajatin Allah shine mai daga darajoji na rafi'u darajati awliya'ihi Allah shine mai daga darajar masoyansa idan ya soka ya kaunace ka ya kawo ka kusa ya daga ka ba wanda ya isa a duniyan nan ya mai da kai nesa in kuma ya nisantar da kai in duk duniya aka taru a jawo ka kusa ba za ka zo kusa ba abadan to da haka shike daga matsayin masoyansa a fi dari karamatihi in an je lahira kuma ba wanda ke da wani al'amari in an je lahira a nan duniya mutum yakan yi tunanin wani yana iya mai sabab ko ya mai kaza amma idan aka je lahira gaba daya to babu fa wanda yake da ikon wani abu sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba izini ya ce kai wane yi kuma yi mawani shine ceto ceton ma ba mutum ne zai ce zai yi da kanshi ba sai dai a ce wane an baka izini ceci wane kuma shikenan magana ta kare ba kai bane da kanka zaka ce kana so kai ma wani wane mutum ba yiwuwa mutum ya ce yana so ya wani abu a can sai dai in an so ya yin a ce an so ka da yin kaza yi ma wane da wane in ba haka ba zai yi ba ya fito ko so da haka wannan shine id ay rafi'u imma an yakuna sifatun mushabbaha ko dai ya zama rafi'u sifa ce ta mushabbaha wanda ake kamantawa aiduhun aidatun ila dhatil ilahiyya al aliyya tana komawa zuwa ga sifa na Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki ya zama kawai kai tsaye kamar yadda aka faɗi na farko aw ya zama fa'ilun bi ma'ana fa'il ko ya zama fa'il mai yin kaza ko mai dagawa ay rafi'u darajati awliya'ihi Allah shine mai daga darajar masoyansa subhanahu wa ta'ala muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu saboda haka wannan shine ai huwallahu dhud darajatir rafi'a wal arshil azim Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ma'abocin daraja darajoji waɗanda suke maɗaukaka kuma shine mai al'arshi mai girma yulqi ruha min amrihi yana jefa wahayi wannan wahayin yana bada shi ne da umarninsa ya raya mutane in an samu wahayi an samu rayuwa shi yasa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da jin alkur'ani ko da fahimta shi Allah ya ba su wata irin rayuwa mai mahimmanci babba wanda duk wanda ba su ba kuma ba su bane Allah tabaraka wa ta'ala ya darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajoji da yawa daga ciki shine shine mafificin halitta da aka ba mafificin littafi kuma aka zabo al'umman su ma suka zama zababba al'umma mafifice al'umma wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala alaman ya sha min ibadihi ayyulqi bil wahyi min amrihi yana jefa wannan umurni na wahayinsa ay alladhi yuridu infadahu wanda yake so ya zartar ila khalqihi wato zuwa ga halittarsa ala man yasha'u min ibadihi daga cikin wanda ya ga dama daga cikin bayinsa mimman yastafihim daga cikin wanda yake zaba wa yunabbi'uhum ya mai da su annabawa min ajali an yanzuru ibadahu yawmat talaqi saboda su yi mabayinsa gargadi game da ranar haduwa ita ce ranar tashin alkiyama wa huwa yawmul qiyama ita ce ranar kiyama idh yatalaqqa ahlul ardi bi ahli as-sama'i wal makhluquna bi khaliqihim domin rana ce ranan da halittun sama da halittun ƙasa za su haɗe a wuri ɗaya kuma halittu gaba ɗaya za su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ran nan kowa sai ya zo ga halittar sama ga halittar ƙasa sun haɗu a wuri ɗaya an yi konva sannan bayan haka nan kuma za a tattaru a je a haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa qawluhu ta'ala shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce liyunzira yawmat talaq yawmahum bahrizun saboda a yi mutane gargadi game da wannan rana ta haduwa ranar da halittun sama da na ƙasa za su haɗu sannan halittu gaba ɗayansu za su haɗu da mahalicinsu ta baraka wa ta'ala ita ce ranar tashin alkiyama yau mutalak yau mahun barizu ranar da mutane ba abin da zai tare su ga sunan a fili gaban Allah kowa zai za a baje shi ga shi ga Allah zai fito babu wani abu da zai tare mutum ko wani dutse ko wani abu an fito da su daga cikin kabari kowa hufatan uratan gurlan buhman babu kaya babu tufafi babu takalma kai ko a hannun mutum bai rike ko tsinke ba balle tsinken kwakwale kunne mutum ba zai rike ba ba ma sai an ji daɗi ba ke kwakwale kunne min quburihim la shay'a yasturuhum babu abin da ke susurta mutum a ranar nan mutum buɗe yake gaba ɗaya ko na jikinsa ko na wata itaciya ko wani dutse ko wani abu da zai tara mutum ya tsaya ba a gan shi ba kowa barizun kowa a fili yake kawai gaba ɗaya ko kaya ba su rufe mutum ba balle ma ya ɓoye wani abu komi jikin shi a fili komi a fili ba gini ba itaciya ba wani wurin laɓewa ba wani abu da mutum zai sa a fili kowa zai fito gaba ɗaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda kowa ya gane menene ake so a zartar ranar nan akwai nahar namba na biyu can wurin da aka ce ayyulkin rohatan baya fihi taqrirun nubuwatil muhammadiyya a ciki akwai tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ithbatil wahyi ilahi liman yasha min ibadihi da tabbatar da maganan wahayi na Allah tabaaraka wa ta'ala ga wanda ya ga dama ga bayinsa wa ba'da taqriril ba'thi wat tauhid bayan an tabbatar da maganan za a mutu za a tada mutane kuma aka tabbatar da kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala qarrarar nubuwatal muhammadiyya sai aka tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dole ne mutum ya da shi wa hadhihi usuluddin wannan kuma shine kinshikin addini wanda mun karanta in baku saba ban na wanda muka karanta usulul thalatha da su an yi magana za a ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka waɗannan sune usulul thalatha wanda la budda li kulli muslimin wa muslima an ya'rifaha dole ne wajibi ne akan kowane musulmi da musulma ya san waɗannan usulul talata dole ne ka san su ka san me ma'anar su ka san yaya aka yi bayani akan su zama kawai ka ce kawai an san an sade an ce maka man rabuka ka ce rabiyallah ma dinuka dinil islam man nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wannan in an ga dama ne za a tsaya iya nan tambayan ai in aka ce maka man rabbuka ka ce rabiyallah ana iya tambaye ka limadha bima bima bima za arabtahu ya kai kasan shi ne ubangijin naka a kasan shi ne rabbi Allah ya kai kasan shi bi ayi shay'in arabta rabbaka da me kasani dole sai ka kawo dalili ba haka kawai bane tambayan ta danganta ga irin sa'ad da kai ne zai sa ai ma tambaya kadan ko yanzu jarabawa ce idan aka je aka ce maka kawai ka fito ka ce ma wani kai a jarabawa da sauki abu uku kawai ake tambaya ka gaya mai uku shikenan shin ya shiga zai iya sai an tsaya kan uku in ba isa a ba ka je aka ce to abun nan guda ɗaya bari ma a jero masu guda uku ne idan an tambaye ka wane ne rabbuka ka ce rabbi Allah dinil islam muhammad shine annabi na sai aka ce maka limadha to ya za ka ce ai tambaye ukun ce ba ga wata nan an ma ciki saboda me ko ba za a iya yin haka ba wani in aka tashi mai tambaya ana mai tambaya daga an shiga ai mai wani ma sai an zo tambayin shi a ce a kyale shi su ce an ce a kyale ka su koma su tafi masu tambayan wani ma shi da kan shi ne zai ce haddani aka ce a tambaya su ce gaskiya fa kai a kyale shi su tafi anan makaranta cikin a tarkira wani sai an tambaye wunin gaba daya har sai awar da ya mutu ta zagayo ana nan ana tambaya wani sai an tambaye kwana uku wani sai an tambaye kwana arba'in to ya kasan ya kasan yadda za a tsaya so da ka karanta sheikh muhammad hassan ya yi littafin ya yi sharhin sharhin usulul thalatha ka je wurin nan ne za ka ji tambayoyin da ya ce ya ce kakku ɗauka waɗannan tambayoyin guda uku ka ce su ne za a yi ya ce kun ji yadda tambayoyin zai iya yiwa wani za a yi mai kwana uku wani sai an yi mai kwana bakwai wani wata ɗaya wani sai ya cinye kwana arba'in ana ta tambaya ku je ku duba yana nan ya faɗi cikin shar usulis ko kuma ka koma littafin sa da ya ce a hadasun nihaya yana na ciki ya yi bayani bayani ne sosai mai tada hankali matuka suna kakka ɗauka abin ya kashi kenan dole ne kuma ka koya ka san su menene su yaya abin yake kuma mu da muka zo makaranta shar usulu salasa din da aka ce kawai ta aka man rabu kama nan muka tsaya ba sai da aka yi wata nawa ana karanta littafin ba akan waɗannan ne to irin su ne haka ba su yi wasa ba ne maganan nan dole ne inda mutum ya san ciwon kanshi to ya nema ma kansa mafita tun yanzu da haka wannan shine abin da aka yi magana saboda aka yace shine usuluddin ai allati alaiha kuji wanda kuma akan waɗannan abun guda ukun nan madarul hayatul imaniyya akan ne nan ne matattaran rayuwa ta imani take in ka san su ka samu imani in baka san su ba wala babu ko ka dauka da larabci ko ka dauka ma da yaren da wala la wala la babu yi yaren da ka fassara fassara ladin nan kaji in babu waɗannan ba maganan ka ce ka samu imani dan baka ma san shi ba menene shi baka san shi ba ma to ya kai ka san shi balle ka samu madar hayatul imaniya akan wannan ne makoman rayuwar imani take zuwa tana dawowa in akwai za a samu in babu babu ya dan fito ko saboda haka dole ne wannan wannan liyunzira a yawmut talaq shine na aka kawo na har na uku hadhihi ardun ai aidan wannan shi ma an ɗanyi mana wani tsokaci ne a nan wurin li hawali yawmin qiyama dan a bayyana mana game da ranar tashin alkiyama almaqsudu minhu at-tadhkiru bihi wanda ake nufi a tunatar abinda ake nufi shine a tunatar da mutane game da wannan rana wadda'awatu ila taqwiyatil imani bihi da kuma a karfafa a kira mutane a karfafa masu imani game da wannan rana dan su san tanajin da ya kamata fi su yi idh huwa amilu islahin nufus domin wannan shine abin da zai sa a gyara rayuka ai ma'a bayani azamatillahi wa adlihi wato tare da kuma a ƙara ma mutane bayani game da girman Allah tabaraka wa ta'ala wa adlihi da adalcinsa wa hiya mujibatu tauhidihi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan shike wajabtar da a kadaita Allah tabaraka wa ta'ala kuma ai masa biyayya wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ai annabinsa sallallahu alaihi wasallam biyayya wanda wannan ya nemi hanyar tsira ya kama hanyar tsira ai la takfa alaihi minhum shay wanda a wannan ranar la takfa ala Allah minhum shay kowa zai bayyana ba abinda zai boyu gare shi daga gare shi wurin Allah wa fi hadha al-mawqif al-azim a wannan matsayi babba a wannan wuri babba ya qulul jabbar subhanahu wa ta'ala anan ne Allah tabaaraka wa ta'ala zai ci limanil mulkul yawm wane ne yake da mulki a yau wane ne yake da mallakan komi fala yujibuhu ahadun rahbatan minhu ta'ala wato babu wanda zai iya ansa masa ya ce kai ne ma a ansa ma a ce shi ne ba wanda zai iya saboda tsoron Allah tabaraka ta'ala da kwarjini wa khaufan da tsoro tunanin mutum kada ya bada ansa wani abu ya biyo baya fayujibu nafsuhu bi nafsa fayajibu nafsahu bi nafsihi qailan sai shine zai ansa ma kanshi da kanshi yace lillahi alwahidil qahhar sai Allah wanda yake Allah mulki na Allah ne wanda yake shine makadaici mai rinjaye al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat kuma yau ku saurara ya jama'a ku ji yau za a saka ma kowace rai abin da ta aikata min khairin wa sharrin na alkhairi ne ta aikata ko sharri litamamil adalatil ilahiyya saboda cika adalcin Allah tabaraka wa ta'ala yau babu zalunci wa yu'akkidu kadhalika qawluhu abinda zai karfafa wannan magana shine la zulmal yau yau ba maganan zalunci inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne yanzu yanzu nan za a fara kuma yanzu kowa zai san matsayinsa yanzu nan za a fara yanzu kowa zai gane ina za a nufa da shi wanda za su tafi aljanna za su gane wanda za su tafi wuta kuma za su sa gane kuma ba yadda za a yi a canza Allah ka tsare mu wa yau fi muhasabatihim aka ce za a fara nan take bayan ya gama wannan maganan daga nan ne fa za a shiga fare mu mutane bincike a fara hisabi wala yantasifu an-nahar illa wa ahlul jannati fil janna subhanallah rana ba za ta kai tsakiya ba ku duba kafin a ce awa 12 ta wuce malam yan aljanna har suna aljanna sun riga an gama ku duba yawan mutane ku duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai yi amma kafin rana ta raba tsakiya zadda zafi zai damu mutane a ce an kai yan aljanna na aljanna an riga an gama hisabi sun tafi wurinsu qa'iluna fi ahsani maqilin suna bacci a wannan lokacin suna kwance wurin kwanciya mai daɗi wanda tafi kowane daɗi a wannan lokacin har sun kai aljanna suna hutawa kafin rabin rana yayi an gama kun san ko ba sai an faɗi waɗancan ba domin tun da an gama har an ware yan aljanna sun tafi aljanna har sun samu wurin kishin gidawa suna kishin gidawa suna jin daɗi ai kaga sauran ba ma ba mu da ba mu da buƙatan faɗin sauran in kuma mutum na neman ya je can to ba mai neman zuwa can wurin ba ma son mu ji labarinsu shi yasa nan aka yi shiru ba a faɗe su ba domin babu daɗi rai bai son ya je wurin inda ake so a je nan wurin an ce kafin rana ta kai tsakiya face 'yan aljanna na cikin aljanna har sun kishin gida suna baccin rana wurin kana so ka ji sauran can wurin Allahumma ja'alni minhum wa man qala amin kun ji abin da malam ya ce ya ce Allah ya sa malam yana ciki ya ce da duk wanda ya ce amin kuma Allah ka sa shi ciki amin ya rabbal alamin muna fata Allah ka taimake mu waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi da suka kuma ka rage jiya shine na farko adamu jadwal i'tizar yawmal qiyamah hadha fima law udhina lil abdi an ya'tadhira fala yanfa'uhu i'tizarun subhanallahi ya ce ranan kiyama babu wani amfani ga mutumin da zai kawo hanzari ranan ko ka kawo hanzari guda dubu to ba su da amfani wai wannan ma ga wanda ma aka ba uzuri ya kawo hanzarin ma kenan wanda aka ba izinin cewa kawo ma hanzarin to in mutum zai kawo hanzarin guda dubu bai da amfani yanzu ne mutum zai amfana da kanshi wasar da kanshi shine adamu jadawa adamul jadawa shine rashin amfani na kawo al'itizar yau malkiyama mutum ya kawo wani hanzari ranar lahira bai da amfani ha za fi ma lau'uzi na lil'ab shi ma wannan fawai ma in an ba mutum izinin an ce ya kawo an yi a tazira falayen fahu itizaru ba amfani ko ya kawo ba amfani in ma an baka izini an ce yi magana in ko ba gana ba a doda bakin ma na biyu takarirar tauhid wa ibtali shirki wa tandidi a cikin wannan ayoyi an karanto mana tabbatar da tauhidi wa ibtala shirki da bata shirka watan didi da sanya ma Allah kishiyoyi mummunan banna ce mutum ya samu Allah kishiya na uku bayanu afdalillahi ala alal ibad bayani akan falaloli kyauta ta Allah tabaraka wa ta'ala da yake ma bayinsa id yurihim ayatihi domin Allah yana nuna ma bayinsa ayoyi daban-daban li yahdiyahum wa yarzuqahum wa hum yakfuruna bihi saboda yana so ya shiryar da su ya azurta su wahum yakfuruna bihi su ko bayan suna kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan mummunan banna Allah ka tsare mu nabiyar wujubu ikhlasid du'a wajibi ne mutun ya rika tsantsan addu'a kun ga addu'a ba abin da zai fitar da mu kama addu'a addu'a ita ce silahul mu'min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a silahul mu'min sannan bayan haka nan ya ce kuma ita ce imaduddini sannan ita ce nurus samawati wal ard idan mutum yana addu'a to abubuwa da yawa Allah zai taimake shi maganin su ko na duniya ne ko na lahira ne saboda haka ana so mutum ya rika tsantsan ibadoji wa sa'iril ibadati da sauran ibadoji lillahi wahdahu wato ga Allah shi kadai walau kariha zalikal mushrikuna koda kafirai ba su so kai ka dage kai tai kai ta roƙon Allah ko masu izgili ne ma izgili kai ka dage kuma ka roƙi Allah tabaraka wata'ala bi thiqati wa minna wa yaqinin da thiqa da aminci ka yadda kai abun nan nan muka karanta dazu muka maimaita lokacin da muke karantar da samanuna sababan lin najati minan nar malamin a farkon littafin sai da yace wannan addu'a yace idan mutum yana yawan yinta to ya samu kariya ta gaba ɗayan rayuwar shi ko ta ina da maganan mugun ji da mugun sha mugun ji ko mugun gani ya ce ka ce Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi duniya wal akhira Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dini wa mali wa ahli Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma hafazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti yace ka tara ko'ina اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي واستر أوعام روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي wa'uzu bi azmatika an uktala min tati yace babu wanda zai rika yin wannan addu'a face ya tattara ko ta ina ta wajen alkhairi duk inda kake jin tsoro ko kake samun wata damuwa ka tare ko ta ina ko ta nan ce ko ta can amma mutane nawa suka iya tun shekara nawa tun lokacin covid 19 wace ce ma sunanta covid ne ko ko ma wace ce sunanta oho san mi hamashitum tun wannan lokacin muka ce dole ne a rike wannan adda mutum ya rike ta dan saboda ta tare mai ko ina ta tare ma gabanka ta tare ma bayanka hagunka damanka kai kanka iyalinka rayuwarka ta 'ya'yanka ta iyalanka ta gaba sama ƙasa daga ƙarshe ka ce kana roƙon Allah ya tare ka ta gefen dama ta gefen hagu ta samanka ta ƙasa har ta ƙasa ma ka ce ina roƙon kada a mamaye ni ma ta ƙasa inda ban sani ba ta inda ban sani ba to ina daga nan kuma me kake nema aka ce tana daga cikin abin da zai maka sababin kuma shikenan ka sha don ko ta ina ka tare amma mutane mutum nawa ne yau da cewa aka yi kowa in ya iya adda nan kafin ya fita nan zai samu miliyan 100 koko gobe kawo ta a ce gobe duk wanda ya zo nan kana ganin har wata yan wata duniya ba sai sun zo an yi layi ba kofar gida gobe ana jiran kowa ya ce ya haddace ya iya ya gama amma shekara nawa yanzu tun lokacin covid-19 muke ta fama da mutane ku iya adda ga ta nan ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ga mai littafi ga abin da aka kana har yau wasu ba su iya ba kuma da su muka yi ba wai wanda ya ji yau ba ma shi ba da shi ma nike ba nabiyar taqrirun nubuwati wa bayanil hikmati fiha wa hiya in ku duba addu'an nan na ga muku tun farkon karatun nan da muka karanta kafin mu fara azumi mun karanta cikin wannan tufatul zakirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya magana a wurin aka kawo cewa wannan shine har da ya faɗi ya ce addu'a ita ce makamin mumini ita ce ginshikin addini ita ce hasken sama da ƙasa sai ya ce ba na gaya maku wani abu ba wanda in kuka yawaita yin shi Allah zai ɗora ku akan maƙiyanku ba zai ba su iko su danne ku ba sannan kuma Allah zai kwararo maku arzikinsa ya rika zuwa ko ta ina sabai suka ce iya ce ku rika yin addu'a dare da rana ku yawaita yin addu'an nan dare da rana ku yawaita yi shikenan kun yawaita wannan shikenan sai aka zo ƙarshe sai ya ce babu wani bawa da zai kafa goshin shi shi kuma a ƙasa ya yi wannan addu'an sannan kuma Allah ya bashi ya ɗago goshin nan ya taso haka nan bai bashi komai ba sai ya bashi wani abu in ma ajilan au ajilan ko ya bashi yanzu yanzu ko ya bashi in anjima in dai ka kafa goshin nan ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kai in ba zai baka ba ma ba zai bari ka kafa goshin kusa da shi ba ma ka roƙe shi kamar daga hannu ne yana jin kunya ka daga hannunka ka roƙe shi ya bari ka sauke hannun nan bai baka komai ba so in ba zai baka ba zai bari ma ka daga hannun ba sannan bayan haka nan kuma wato shine sa goshi in ba zai bari ka sa ya baka ba zai bari ka sa goshin ba ma tunda yana jin kunya ka dago bai baka komai ba to in ba zai baka ba kaga ba zai bari ka sa goshin ba taqrirun nubuwati tabbatar da annabtaka wa bayanul hikmati fiha da bayanin hikiman da ke cikin annabtaka wa hiya inzarun nasi min azabi yawmil qiyamah shine ai mutane gargadi game da su kiyaye azabar ranar lahira babu mai dauriyar da zai iya daure mu wannan azaba haithun nasu barizuna lillah lokacin da za a fitar da mutane a baje su la yakfa ala Allah minhum shay babu wani abu da zai koyu daga gare su daga wurin Allah tabaaraka wataala fa yuhasibuhum bi ilmihi sai Allah ya masu hisabi da sanin sa yana sane da komi wa adlihi da adalcin sa fala yanqadi harun ba za a gama yini ba a ce rana ta fadi illa wa qad istaqarra ahlul jannati fil janna har sai yan aljanna sun tabbata aljanna to yanzu ga yana ya kawo sauran wa ahlun nari fin nar yan wuta su ma an tabbatar da su a wuta Allahumma a'idna min nari jahannam ya Allah ka kare mu daga wutar jahannama bi mannika wa karamika innaka waliyu dhalika wal qadiru alayh na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير kasancewa an ba mu labari wannan rana ce mai tada hankali mai ban tsoro sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ƙara gaya ma mutane wa anzirhum yawmal azifa a yi ma mutane gargaɗi game da ranar tashin alkiyama wannan mai zuwan nan wanda ta kusa zuwa ita ce azifa kiyama tana da sunaye da yawa mun karanta cikin at-tadhkira tana da sunaye wajen saba'in da wani abu dr mustapha murad ya kawo shi a cikin aqidatul mu'min nashi ya kawo wajen 90 da wani abu duk sunan lahira ne lahira tana da sunaye masu ban mamaki masu dimautar da mutane daya daga cikin su shine wannan rana yawmul azifa ai ma mutane gargadi game da wannan yawmul azifa a yawmul qiyama ita ce ranar tashin alkiyama idil qulubu ladal hanajiri kadhimin domin a ranan zukata za su zo wajen makogoro suna cike da bakin ciki kaman su fashe saboda bakin ciki malin zalimi na min hamimin a wannan rana azzalumai ba su da wani wanda yake masoyi wala shafi'in yutsa ko kuma wani wanda yake mai ceto da za a bashi wani abu a ce ya masu ko ya taimake su ko kuma a yi mai wani babu wani abu da za a yi mai wani na maganan wani a yi mai wani taimako ko a bashi wata dama ta yin wani abu babu shi babu wanda zai iya bada wata magana wurin nan ko ya bada wata magana a ji ko a amsa babu shi saboda haka ranan kawai kowa ta kan shi yake yi kawai kowa ya ji da abin ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah tabaaraka wa ta'ala ya san har yaudarar da za a yi ta gefen idanu a kifta idanu yana sane haka ranan ko ido mutum ba zai kifta ba don wani abu kowa yana ta kan shi ne kawai amma tukhfi sudur Allah yana sane da abin da aka boya cikin zukata saboda haka zai zai bayanin komi wallahu yaqdi bil haqq Allah zai hukunci da gaskiya a wannan ranan wallazina yad'una min dunihi su ko waɗanda ake kira wanda ba Allah ba wanda suke kiran wasu su waɗanda suke kiran nan la yaqduna bi shay ba su iya yin komi ba abinda so sun ma san inda suke inna Allah huwa samiul basir Allah fa tabaaraka wa ta'ala shine kawai wanda yake mai ji ne mai gani ne duk waɗannan abin da ake kira ana hada da shi ba su ji ba su gani ba su yi makan su ma komi balle su yi ma wani Allah ka tsare mu da wannan bata sharhul kalimat yawmal azifa a yawmul qiyama kenan idil qulubu ladal hanajir ai saboda zukata za su zo wajen makogoro kowa ya riga ai min shiddatil khawfi saboda tsoro takunul qulubu qadin qadir tafa'at zukata za su zama duk sun daga qad wasalat indal hanajir har sun kawo wajen makoshi kaman jira kawai suke su mutu saboda bakin ciki komi ya bada tsoro kadhimin suna cike da fushi ay liqulubihim ay yuriduna ay raddaha falam yaqdiru suna cike da fushi a wannan lokacin suna so su yi maganin wannan rana su tare amma ba wanda zai iya malil zalimin min hamimin azzalumai ba su da wani taimo ay laysa lil mushrikin min muhibbin qaribin ay qariban kana aw ba'ida su a wannan rana azzalumai ko mushrikai ba su da wani masoyi na kusa ko na nesa ba wanda zai iya cewa zai masu wani abu Allah ka tsare mu يعلم خائنة العيون أي الله تعالى يعلم العين إذا سرقت النظر إلى محرم Allah tabaraka wata'ala ya san idanu lokacin da yake sata kallo zuwa ga kallon abin da yake haram Allah na gani da muka karanta cikin addu'a waddawa aka faɗi gaɓoɓi waɗanda su ne dalilin halakan mutane idanu na ciki aka ce idan abu ga haram nan har sai Allah ya riga kallon bawan sai ga wai bawan nan zai ji kunya Allah ya ki kallon haram ɗin nan koko ba zai ji kunya Allah ba ya kallo haram ne sau da aka yana sane sadda ake satan kallo ana kallon abin da bai dace ba kamar yanzu wanda suka koma cikin ɗaki suna kallon abin da Allah ya haramta saboda suna ganin mutane ba sa ganin suna ganin su kaɗai ne to ya Allah na sani wani bawan Allah mun karanta kwanaki aka ce ya yi kuka da kanshi muna karanta a cikin wancan littafin lida'atu wato a wannan ba lida'atu menene ma sunan shi lida'atu rahman li alil iman ko a ciki yake cewa hankalin shi bai tashi ba sai wata rana da ya gano wani abu da ya amma wannan ya dalilin shirye shi ya ce shi ne ya shige cikin ɗakin shi da daddare sai ya buɗe kwamfuta yana kallon phonography yana kallon bf duk da sunan da kuke ce mai to blue film na ce watakila ciki dai sunan ya fito ko akwai wani da ake gaya mashi yanzu kuma wani sunan a gaya mana wani ne shi cikin nan ko to yana kallon wannan cikin ɗaki da daddare shi kadai yana ta buɗawa yana kalla inda yake so ba sai mage ta zo ba mage ta zo ta waje sai ta rika hawa ɗakin shi tana dira kamar irin ta dira kamar tana so a buɗe mata tana dira tana dira can yayi ta jin abun nan ya damu ya ce kai wani ne fa ya zo kuma kada fa a ga wannan sai ya tsaya ya kakkashe ya kakkashe ya kakkashe duka abun nan ya tabbatar ya fita daga cikin inda yake ya kashe sannan ya je ya buɗe kofa sai ya ga mage ce a lokacin hankalin shi ya tashi akan wani zai zo ya ga abin da yake yi yana ta sauri ya kakkashe duka abin saboda kada wanda ya zo a daidai wannan awas din ya zo ya ga wannan mugun kallon da yake bai so a gani sai mage ta zo ta ta buga kofar nan haka ta yi bude ya ga mage ce sai ce la haula wala quwwata yanzu yana jin tsoron kada mage ta zo ta ga kada wani ya shigo ya ga abin da yake yi sadda ya ji mage tana yi amma fa ya san Allah na ganin shi yana ta yi daga nan ya tuba kuma gane magana to da ka in ka shiga cikin daki ka kulle da muka karanta cikin wancan littafin wanda ake ci mai muraƙaba cewa aka yi wato Allah yana jin haushin bawansa a lokacin da ya yi laifi fiye da lokacin da ya ɓoye laifin wato laifinsa yana fi sadda ya ɓoye laifin fiye da sadda ya laifin misali mutum ne yanzu sai ya tashi zai zina sai ya shige ɗaki ya kulle da makulli saboda suwa ya kulle saboda mutane kan su kanshi to amma bai san Allah na ganin shi ba to wannan rashin mutuncin da yayi na ya san Allah na kallon shi amma bai so mutane su su ganshi har ya rufe kofa ya kulle Allah ya fi jin haushin shi fiye da wannan laifin ma da yayi kuma gane magana a muraqaba muka karanta saboda haka yanzu misali yaro ne matashi in dai ba yaran nan da suka gagari a da dai misali yaro ya dauko yarinya ya kawo cikin dakin shi ya kulle ba san tana nan ba ta zo za ta kwana sai baban shi ya zo kwankwasa mai kofa ya ce da Allah ba ni aron caja kamar yanzu bari mu iyayen zamani yanzu na yanzu na wannan zamani kasan yawanci yanzu dai abin da zai nema yawanci bai fiye ce da Allah ba ni aron caja koko in ta kai ta kawo baba ya tashi zai goge wata riga ba sai a ce dutsen guga yana ina a ce wani ya dauka ya kai shi dake shi yazo ya ce da Allah mi koman dutsen gugan nan koko in shigo in dauka zai ce shigo ya dauka zai ce shigo an shi cajan na a ciki ya zai kokari ya kokari ya fito da cajan nan ya miƙa mai har sai yayi dabaru in ba ya sa ba kafin ya fito wajen ba da wannan cajan sai ya tada wannan da ya kawo ta boye cikin wardrobe saboda bai son baban shi in a dafa nike magana ba yaran da yanzu suna iya yi gaban iyayen ba koko baban ya dauko su raba ko shi dan ya zo su ba an faɗi wannan ba annan na Allah ya sa ma wanda wanda ya mana ga ya zanne ina amma zabarin da yana kallon wurin da ku gano wane ne ya ce an samu marasa mutunci a ƙasan nan yanzu idan yara suka ɗauko 'yan mata baban zai zo shi ma a raba da shi in baban ya ɗauko su ma a raba da su ba kuma gane yaren ba bai fito ba ko? sai an yi maku gwari-gwari ku za ku gane? ina inda? kowa ya gane ɗan borno? kowa ya gane? to har ɗan borno tun da ya gane shi kenan to yanzu akwai rashin mutuncin da ya wuce wannan ɗa ya ɗauko baba shi ma ya zo ya ansa baba ya ɗauko ɗan shi ma ya zo ya ce baba a biya a yi biyan bashi kenan in ba aladu ba wake wannan rayuwa in ba alade alade kawai shine alade ne baya da shine ɗan ibahiyun komi halal komi abun nan komi kai an kai ga a wannan zamanin yadda ka san mutane ba su jin laifinsu sai ruwa su sha haka ba sa jin laifin waɗannan shashancin ka ce ba ka yi ma a cikin wasu mutanen ka ɓata makanka lokaci ne kawai ka ce masu wai kai baka wannan shashancin wallahi ba za su yadda ba kama ɓata dariya ma za su yi ce su ce kama mai da su wawaye ya za a yi ma a ce mutum bai yin wannan abu in ke mace ce haka ne in kai namiji ne haka ne kawai kama san inda za ka yi hira ba ka yin wannan abun yanzu wasu in ka shiga cikinsu ka ce masu ba ka ma yi ba za su yadda ba ko mata ne ko maza ne gani suke ya riga ya zama ruwan dare abu ne wanda yake ba za ka ma iya rayuwa ba tare da shi ba kawai kowa na yi a ganinsu kowa maɓaddaci ne sau da haka mutum bai iya ta bai ‘ya'yan shi ma an mai magana an ce ga wanda suke sai to so what an shi ma to to mene mene me kake ma nufi ka gaya masa to kai ɗin fa baka yi nema to shi kuma da zai masa faɗan baka ku tuna fa a nan fa mutum ya auro wani fa ya auro ɗiyar wani gida sai ɗiyan nan kullum mijin sai ya dawo a buge da giya sai an ɗauko shi sai ta ji haushi ran nan ta gaji sai ta kai ƙara wurin baban ta ce gaskiya ita dai ta kawo ƙara amma dai ta yi haƙuri ta mijin nan nata gaskiya ta yi haƙuri ta yi haƙuri ita ba za ta iya daurewa ba kullum a buge ke dawo mata gida kullum a buge ke sai baban ya kira shi ne mashi faɗa ya ce kai wani irin wawa ne ya za ka yi kullum matar kamata ta hatta gane kullum kai a buge kake wai zai ce yaya baya yin irin yadda shi yake yi shi sai zai kwanta yake shan abin shi ya koshi sai in ya kwanta sai sadda ya tashi wai shi dan da sai irin yadda baban ke yi shi baban in zai kwanta ne kaji wai shi in baban zai sha zai kwanta ne shi yake shan abin shi shi bai bari su gane sai ya bari sai zai kwanta sai ya sha abin shi ya koshi sai ya kwance shi so ba za su gane ba amma ya kai ka bari har ta gane akwai wanda ya mutu da abokan shi suka yi sauri suka riga zuwa wurin kafin malamai su zo sai suka ce da Allah da Allah a taimake shi abu ɗaya za a fara yi kun san dai abokin mun san ko shi wane ne na haka da Allah a bubuɗe munafukan firish ɗin shi na cikin ɗaki a ciccire kwalaben giya a ɓoye su kafin malamai su fara shigowa to malamai su ne za su yi mai hisabi wai a sauri a buɗe firish firish ɗin shi na cikin ɗaki a ciccire kwalaben giya wanda ya sha kuma empty a kwakwashe su a zubar da su su ne abokan shi manya suka zo a yi kiliyarin ɗakin sha rufa asiri a yi sauri a kwakwashe giya wanda ya shanye kwalaben a zubar waje wanda kuma bai shanye ba a yi sauri a raba ta da ɗakin tun kafin malamai su fara isowa to malamai ne za su yi masa hisabi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur saboda haka mutum ya suranta wannan kuma kowa ya suranta kanshi ka daina kallon wani kowa ya kalli kanshi ya zama ya kake gani malamin ya yi magana a wani wuri ƙarshen ta mako ganshi a nan wurin cewa ya yi ko mutum ya riko leda a hannunsa in za ka gaisa da shi kakka kalli ƙasan leda kakka kalli ƙasan hannun shi ka rika gaisa da mutum kana kallon daidai iya ƙirjinsa a lokacin da ka ga hannun shi rike da wani abu don kada idon ka ya kai ga ƙasa har sai ka kalli mai ya riko domin me yasa da ya je sau abin yasa a leda ko kuna nufin idan mutum ya je sai abu ya sa leda ne kawai don riko ba don hada boyo ba ko ni ne ban gane ba idan ka je ka sai wani abu ka ce a sama a leda ka ce a sa ne a leda don ka samu damar riƙewa kaɗai ko ko don hada ka a gami ka so na? don ka damu damar riƙewa duka to me sa in ka je ka sauwa ba ka ci a sama a farar leda na? inda dan ka rike ne me yasa in ka je saye baka ci to su baka farar leda ka sa kake ci a baka baka na'am ban ji ba wani ma har sai ya ce bakan ma a linka biyu haka ne ko ko shi da kanshi mai hankali ne ya ga abun bai san a ga iya ce kai bari a sama ledan nan guda biyu ko saboda kada ta tsinke ta bayyana abin da kenan ko ta tsinke me yasa baka ci a sama a fara ba to mata da suke zama kofar daki su kuma in gidan mutane da yawa ne su rika kallon leda fa har ma wata sai ta rika wawa kowa ya ta shi kadai zai mutu shi kadai kowa ya ta shi to ke da kika kallo wannan abun sharrin da kika samo ma kanki ba bu karamin masifa bace idanu shine wato kaman kibiya ne na zun in kika saki idanunka saki idanunka zai harbo ma abin da sai kai nadama sau haka kowa ya san inda zai sa kanshi ka tsaya ka ce sai ka ga komi ko sai ka san komi ka kura ma mutane ido akan abubuwansu wallahi yana jawo mutum masifar da ba zai iya walwale ta ba lahira kowannan kare aka ban mutum da ita malam ta isa yaudara da idanu kawai ka kifta idanunka ka ce wani abu ko kai magana da shi ko kai signal ko kai rada ko kai wani abu da idanu ka kifta idanu ka faɗi wata magana ko kai wani yare wanda wanda kai mawa ya gane abin da kake nufi duka wannan sai an sa shi a cikin littafin ka ranar lahira kuma sai ka gan shi yaudara kawai ta kifta ido sau da aka da ake cewa wai harara a duhu a banza in dai ka harari mutum ko a duhun ne kai ne a banza ko shi ne yake ganin a banza amma su mala'ikun har hararar da kai a cikin duhun nan sai an ɗauko ta kuma sai ka ganta ranar lahira ba a banza take ba tana da tana da aikin da ta yi hararar nan ko a duhu ne ba a banza take ba tana nan an rubuta ta kaki wannan idan kika yi kaki ko kai kaki kaki kala biyu ne akwai kakin da kai dan kana da mura akwai kakin da kai dan ka rena mutum kai mai kaki ko dan wulakanta shi duka wannan za a tantance wani iri ne mutum yayi da fito ko saboda haka wannan shine abin da za a yi saboda haka za a yi waɗannan hukunci ya alamu kha'inatul ayuni kenan ai wallahu yaqdi bil haqq Allah tabaaraka wa ta'ala yana hukunci da gaskiya ai ba wani can yana waya in ya gama ya zo ba da buhun siminti gashi can ina gani shi ya fita yana buga waya ehem su biyu ne ma dukkan su buhu daidai ku tare su ku ba ku anshi siminti in sun gama ya'lamu kha'inatal a'yun ay wallahu yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya ay li kalam li kamali qudratihi saboda cikakken ikon sa wa ilmihi ay da ilmin sa yahkumu bil haqq yana hukunci da gaskiya walladhina yad'una min dunihi wadanda ake kira wanda ba shi ba ai walladhina yad'uhum ai mushriku quraishin wadanda wannan su kuma wato wannan mushrikan quraishawa suke kira min asnamin na gumaka la yaqduna bi shay ba su hukunta komi ba abinda za su yi adlan kana aw jawran na adalci ne ko na zalunci ba za su iya ba li'annahum asnamun la tasma'u wa la tubsir domin ai su gumaka ne ba sa ji ma ba sa gani waɗannan su ne ayoyi ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi ba da bayanin mawqifis sa'bi bayan ana mana bayani a wannan matsayi mai wahala ay fil arasatil qiyama a dandalin filin qiyama ana bayyana mana yanda za a je wannan wuri Allah ka sauƙaƙa mana wannan wuri ay fil ayatis sabiqa a cikin ayoyi waɗanda suka gabata qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce manzansa wa anzirhum ya rasulana kai masu gargadi ya manzonmu au khawif ai khawif qaumaka ka tsoratar da mutanenka ka gaya masu su ji tsoro yawmal azifa game da ranar tashin alkiyama wahiyal qiyama alqariba ita ce kiyama wadda ta kusa wallati qad qarabat wanda kuma ta kusa sosai fi'lan tabbas wa kullu ma huwa atin qarib duk abinda aka ce maka zai zo ka dauka ya zo kusa anzirhum qurbaha kai masu gargadi game da kusancin ta hatta la yuwafiha hatta la yuwafuha bi shirki wal ma'asi ta yadda kasu yadda wannan rana ta zo ta same su suna shirka suna sabo ku ji wannan magana ku kiyaman nan ta kusa ayi mana gargadi tun shekara dubu da wani abu fa aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'umman nan gargadi kiyaman nan ta kusa su yi kokari su yi tanaji kar su yadda ta zo ta tadda su suna shirka suna sabo domin wannan lokacin aka tarar da mutum yana shirka yana sabon nan fa yakhsiru khusranan mubina sai su yi asara asara bayyananna duk wanda kiyama ta tarar da shi a lokacin yana shirka to wannan ya samu kanshi cikin mummunan masifa ya Allah ka tsare mu wa anzirhu al azifa kai masu gargadi game da wannan rana ta kusa lokacin da za a idil qulubu domin a wannan rana zukata zaka gansu ay min shiddatil khawfi saboda tsananin tsoro tartafi'u ila alhanajir za su daga zuwa makoshi su je can kusa kusa kawai sun kusa mutuwa wahum yakmizuna ay yakzumunaha ay fala hiya takhruju fayamutu wala hiya ta'udu ila amakiniha fayastarihu za su kame ran nan suna cike da fushi walahiya ta ran ba za ta fito ba balle su mutu su huta walahiya ta udu ila amakiniha kuma ba za ta koma wurin da take ba balle su huta saboda haka tana cike da damuwa da bakin ciki akwai ƙasa can wuri yuqalu azifa fulan ayya azifu azafan qala nabiga yana cewa azif ko azif azifat tirhalu ghayra ghayra an ghayra anna rakabana lamma tazil bi rihalina wa ka an qad ya ce azifar attirhalu azifar attirhalu wato tashin tafiya ya kusa gaira anna rakabina sai dai abun hawanmu ai lamma tazal bi rihalina basu gushe ba suna wurin masauki har yanzu lokacin tafiya ya kusa amma har yanzu ba tashi ba wa an- wa ka anna qad amma kaman ga ta nan ma an tashi azifa din kenan kusa kusa kenan alqulubu nan jam'u qalbin wa huwa albid'a wato shine wannan tsokan nan as-sunburiyya as-sunubiriyya wanda take can karkashi sunuburiya ta shakali wanda ta yi kama da famfo tan dan kasa kasa tana in ka ganta kaman bakin famfo tana zubo da abu allati tataharraku da'iman ma damal jismu hayya wanda za ka ganta tana motsi ko da yaushe matukar dai jiki yana raye ta dafa uddama ila sharayin ita ce take tunkuda jini zuwa ga hunhu ta turo shi allati biha hayatul jismi wanda da wannan ne za a samu rayuwar dan adam tana tsayawa shikenan magana ta kare wannan ita ce zuciya ake magana alqulub jam'ul abun alhanajir kuma jam'u hanjira shine jam'u hanjiratin bi fatahil ha hanja wal jim hanjara ai wahiyal hulqum shine makoshi kenan sun zo makoshi gaba daya saboda haka rai ya riga ya zo nan malin zalimina ai babu maganan komi a zalimai wa hum ahlul shirki wal ma'asi su ne wanda suka yi shirka suka yi sabo a ranan nan min hamimin ba su da wani aboki ai qaribun aw habibin ko wani na kusa da su ko masoyi yadfa anhum al adhab wanda ya isa ya tare masu azaban wannan rana Allah ka tsare mu wala shafi'in babu wani maceci yashfa'u lahum wanda zai cece su wa taqbalu shafa'atu kuma karbi ceton shi babu shi wa yuta ko ai masa biyayya fiha idla wa zaka ay bil ayya lafaza'atil hal domin babu wani magana a nan ko a can babu wani wuri ba wani mani la la za wala zaka ba ba la za wala zaka babu maganan a nan ko a can ba amfani ba abinda mutum zai iya yi ba iya cewa babu kama a ce mutum bai da as bai da post ba abinda mutum zai iya yi ya lafaza'atil hal me ya kai tsananin wannan tsororan nan Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah ya san yaudar ay yukhbiru ay ta'ala an si'ati ilmihi Allah yana nuna mana fadin ilmin sa wa wasi'atilahu wato da kuma yanda Allah yake ganin komi yana sane annahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wato ya san abin da rai idanu suke yi wahiya al'ainu tasriqu an-nazara ila al-haram ita ce rai ido lokacin da take satan kallo zuwa ga haram wa ya'lamu ma tukhfi sudur kuma Allah ya san abin da rayuka suka boye ay ma tukim ma tukim ma taktumuhu sudurul ibad abinda wato zukatan bayi suke boyewa wa ma tadmiruhu min khairin wa sharrin da abinda suke boyewa cikin su na alkhairi ko na sharri ولذا فسوف يكون الحساب دقيقا اي ومن نوكش الحساب عذب shi yasa za a yi hisabi a wannan rana mai sauki domin duk wanda aka tsananta ma bincike to ana so azabtar da shi ne Allah ka tsare mu an ce man nuqishal hisab udhiba duk wanda aka tsananta ma bincike to za a azabtar da shi wallahu yaqdi bil haqq Allah tabaaraka wa ta'ala shine zai hukunci da gaskiya ayi hukumu bil adli zai hukunci da adalci والذين يدعون من دونه ودن ake kira ko wanda ba shi ba ai والذين يعبدهم المشركون من اصنام واوثان wadanda su ko mushrikai suke bauta mawa na gumaka da sauransu duka la yaqduna bi shay ba su yin komai li annahum la yasma'una wala yubsirun domin su ba sa ji ba sa gani akwai na hadnan na hudu ai Allahu jalla jalaluhu ya'lamu al-a'yuna al-kha'ina Allah tabaraka wata'ala yana sane da idanu masu yaudara shi yasa ake to mutum ya rika yin addu'a yana cewa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq sannan bayan haka nan wa amalana minar riya wa ayunana sannan wa wa alsinatana minal minal kadhib sannan wa wa wa, wa ayunana minal khiyana mutum ya rika yin addu'an wannan ko kuma kai jam'i ko kai mufrad din kaga dama kana iya yi yana da matukar muhimmanci mutum ya rika addu'a Allah ya tsarkake ayyuka daga munafuci daga zuciya daga munafuci ayyuka daga riya sannan kuma harshe ƙarya sannan shi kuma idanu yaudara Allah yana sanar har da wannan yaudara da ake yi a cikin zukata abin nan bana idanu sau da haka wannan abin nan ne qala ibn abbas radiyallahu anhu qala ar-rajul yakunu jalisan ma qaumin fatamurru al-mar'a fa yusariquhum an-nazar ilayha yace shine kuma misalin mutum ne yana zaure tare da wasu mutane sai mace ta wuce sai ya mamaye mutanen nan ya saci kallo shi ya kallo ta su ba su sani ba shi ko ya saci kallo ya kallo ta to ai Allah ya sani ko kuma ya kalli wani abin da ba ce ya kalla ba kamar yadda na gaya muku ya saci kallo ya kalli le da wani nabiyar qala ibn abbas wama tukhfi sudur Allah ya san abin da rai suka boye al hal yazni biha man saraqa an-nazara ilaiha law khala biha aw la shin ran nan da ake mutum sai a ce yanzu inda mutum zai ɓoye wani wuri wannan matan da ya kallo ko wannan abin da aka ajiye da zai ganshi shi kadai a wani wuri ba mai kallon shi zai dauka ko ba zai dauka ba zai sata ko ba zai sata ba ko ko zai zina ko ba zai zina ba Allah yana sane da waɗannan abubuwa akwai rai wanda fa ba ba ta yin laifi bane dan ta dan dan tana jin tsoron Allah tana yin laifin ne dan ta kasa dan ta kasa yi ne amma masu yi ma na burge su kuma suna ganin su ma da sun samu dama da sun yi akwai wanda kuma ba wai dan wannan bane tsoron abin da zai biyo baya ne na duniya yake sa su yi kin yin wani abin ba wai dan jin tsoron Allah ne ya sa su ba ya fito ko to abin da ake so ko mutum ya zama yana da muraqaba tamamul muraqaba ya zama komi mutum yayi ne ko ya bari duka ya bari ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko sai na shida aka ce wannan qarana tad'una ay bitai tad'una wa qara hafsun yad'una bil ya yad'una duka wannan dai kirawoyi ne akwai na harcan ma na daya min jumlati wallahu yaqdi bil haqq Allah yana hukunci da gaskiya wa jumlatu walladhina yad'una min dunihi ay qablaha ay ta'allufu wannan wannan akwai qasr al qada wato ana tattarawa ne a nuna mana yanda za a nuna mana wato kusancin wannan wato hukunci ala Allah ya zama an tabaita cewa babu mai wani hukunci an tattara komi an ban ma Allah tabaraka wa ta'ala kasaru kalbin aidunal asnam wato an tattare cewa gaba ɗaya an tsaya Allah shi ke da iko akan waɗannan banda gumaka kama ofidal kasaru min ko min dammil jumlatai min dumnil jumlatai fi qawli sha'ir kamar yadda aka tattaro a jumlan mai abun nan bai ke cewa tasilu ala haddiz zabati ay nufusiha wa laysat ala ghairi zabati tasilu yace waɗannan suna tafiya tasilu ala haddin zabat suna tafiya akan inda aka tsara akan wanda suke kwararowa su da kansu suke bi ta nan wurin walaysat ala ghairi zabati tasilu in ba anan ba ba sa kwararawa ba sa bi ta inda wannan inda bare suke tafiya kawai suna tafiya ne ta hanyar inda aka jera waɗannan bare ka kama su kawai in ba haka nan ba ko ba sa bi ta nan a nan wannan kasarun ne a takaice magana a ce ba ta bi sai akan nan kwata-kwata kamar da aka ce ba wanda zai ceto a lahira ko ya ba da wata mafita kwata-kwata sai Allah ba za ka ceto sai dai kowa ne kowa ne ba an yanke an datse kowa ba wanda zai iya cewa ai wani abu ranar lahira sai dai Allah tabaraka wataala sai kuma wanda ya ba izini ya ce wane yi ma wane kuma dauki wane a ba da izini a ce yi ceto kuma a ce ga wanda za a ceta ya fito ko to zaka an dunkula magana irin wannan an nuna babu wanda zai iya wa qauluhu ta'ala inna allaha huwas samiul basir an mun garanta wannan hidayatul ana ban kama ba ko as-sami'ul aqwali ibadihi Allah shine mai ji game da maganganun bayinsa al-basiru bi a'malihim yana ganin ayyukansu sannan wa ahwalihim da halayensu falidha idha hakama bi hukmin bil haqq idan yayi hukunci da wani hukunci ya gaskiya wa a'a idha falidha idha hakama hakama ko wannan idha hakama yahkumu bil haqq dan haka idan yayi hukunci to yana hukunci ne da gaskiya wa yuqaddiru ala infadil hukmi fa yajzi sayyi'a ay bis sayyi'a wal hasana bi ashri amsalha kuma sannan ba haka nan wa yaqdiru kuma yana da iko ala infadil hukmi akan hukuncin da yayi ba wai kamar irin kasan ko duniya ce ba kada in ba da misali da nan a ce na mu nan ko an samu dama wani lokaci an yi hukunci an ce hukuncin kaza an zartar mawane da hukuncin kaza ko an zartar da hukunci da aka yi laifi kaza to za a iya faɗi a ja bututu amma wajen zartarwa fa sai zama ba zartar ba daga nan sai a shashantar da maganan kawai a shiru da ita an yi hukuncin amma ba iya zartarwa to nan a nuna sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala ke da iko ya zartar da hukunci na adalci ya yanke hukunci na adalci kuma ya zartar da shi akan wanda aka zartar da shi ba wanda zai zo ya ce masa dami ya fito ko to shine nan saboda haka in ya zo mummukan mummuna aiki a biya mutum daidai mummuna aikinsa kyakkyawan aiki kuma a linka mutum goma wani ma a linka sau ɗari bakwai saboda haka mu dage mu yi ayyuka saboda mu samu irin wannan gara basa kun ga dai yau azumin nan ashirin da uku an cinye goma na farko in an ci an ci in an faɗi an faɗi an cinye goma ta biyu in an ci an ci in an faɗi an faɗi ga goma ta ƙarshe nan an shiga yanzu yau ha an cinye uku ita ma a cikinta shikenan kusan uku ma ta fara tafiya tun da yanzu rana ta kusa faduwa in an gama shikenan an cinye wannan saura abin da ya rage kenan kwana shida ko kwana bakwai shikenan in dai mutum ya yi sa'a wataƙila ya faɗi a na farko ya faɗi a na biyu ya tashi a nan to shikenan da saura in ko mutum ya faɗi gaba ɗaya to shikenan ba a sani ba ko faɗuwan mai ɗoruwa ce ko wani ɗori ce wanda Allah ya sa ya faɗi ko Allah ɗan ya janne shi ya faɗi sannan ya yi sa'a ya tashi Allah ya kai shi baɗi kuma ya ga wani azumin to wataƙila ya faɗi kuma ya tashi amma wanda ya faɗi kuma sannan bai ga wani azumin ba to ya faɗi ta abada Allah ka tsare mu wani ya tura min wani abu yake cewa wanda duk ya tsayu a wannan kwanakin nan guda goma to kuma fa ya samu lailatul qadari domin cikin goma na ƙarshe aka ce kuma a ciki aka ce a dage aka gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dagewa a ciki yana zage damtsi aka ce suna abin kwance su ma suna jingine shi suna dagewa aka ce magabata ba sa wasa da goma ukun nan goman nan ta farko ita ce wannan da ake magana cikin wannan goma goman ƙarshe na Ramadan goma na farkon Zulhijja goma na farkon Muharram magabata ba sa wasa da wannan amma mu kam yanzu a maimaita so ɗari ko mutane su ƙi so ɗari sai in ya wuce mutum ya ta nadama wataƙila nadaman kuma ta mai amfani ko ta rashin amfani domin duk nadaman da ka yi ta kuma baka koma makwafinta ba ka yi asara don sai ka ƙara ganin wasu wata baɗin kuma sau da haka mutane su yi ƙoƙari su riɓinɓinya ayyukansu a cikin waɗannan kwanaki da suka rage in ma ka yi ka lullunka su kuma a yawaita addu'o'i mutum ya yawaita ma kanshi addu'a ya yawaita neman alkhairi ya yawaita ma kasar shi addu'a domin idan kana mu kasar ka mummuna addu'a in ta fashe kowa sai ya ji har da kai din ma kowa sai ya ji saboda haka kada wai dan an ce ana ma ba daidai ba wanda ya sa kai ta mummuna addu'a ka koma ka yi kai ka fara gyara naka daidai din tukunna da kake yi tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala ka tambayi kanka kai ka yi daidai din tsakaninka da Allah in ba ka yi daidai ba kafi kowa hadari domin kai kai Allah ka saba mawa wanda kuma kake tunanin yayi ma ba daidai ba kai saba mawa to kai ka saba ma Allah ma to ya za a yi zaka ku kowa ya auna ya tunanin yanda zai samu ya tuba kafin kwanakin nan su kare ai mutun ya asara wata kila ko ta abada ko kuma wanda dai Allah shi ya sani Allah ka tsare mu wanda haka yana da gayatu ahammiya mutun ya samu ya wannan hidayatul ayat bayanu hauli yawmil qiyamati wa su'ubatil mawqif fihi akwai bayani game da firgici na ranar tashin alkiyama da kuma bayanin wahalar da ke tsayuwa a wannan wurin filin kiyaman nan wuri ne mai tsankaran wahala in idamul hamim wa shafi lizzalimin yawmal qiyama a ranar lahira ba maganan samun wani masoyi ko mai ceto ga azzalumai ranar kiyama gaba daya ba maganan masoyi ba maganan mai ceto a wurin azzalumai ranar kiyama na hudu na uku bayanu sa'ati ilmi Allah ta'ala hatta innahu ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur bayani akan fadan ilimin Allah yana da fadi saboda Allah tabaaraka wa ta'ala alima Allah wato ay bayanu sa'ati ilmi Allah ta'ala hatta innahu ya'lamu kha'inatal ayuni ya san yaudarar da ake yi da idanu wa ma tukhfi sudur da kuma abinda wato idanu suke boyewa abin nan kirji yake boyewa abu na hudu qada'ullahi adlun wa hukmuhu nafizun wa dhalika likamali ilmihi wa qudratihi wato hukuncin Allah tabaaraka ta'ala adalci ne wa hukmuhu nafizun kuma hukuncin da yace zai yi tabbas ne sai ya zartar da shi wa dhalika likamali ilmihi wa qudratihi wannan saboda cikakken ilmin da Allah tabaaraka ta'ala yake da shi sannan kuma da cikakken ikon shi tabaaraka ta'ala muna fata Allah tabaaraka ta'ala ya taimake mu muna nan zamu tsaya insha Allah in qaddara Allah wal baqa wa asil bi idhnillah na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا عناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين